أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ba zai a cikin matsala da hukunci abin da ya zo game da hukuncin yin shafa a bisa hutu abin da ya zo game da hukuncin yin shafa a bisa hutu ubaidullah ya ce ya haya ya min hadisi ya karɓo daga imamu malik sai kuma ya karɓo daga ibn shahabi zuhuri ya karɓo shi kuma daga abbad ibn ziyadin yana daga 'ya'yan mukera ɗan shubata ya karɓi daga mahaifinsa shine ziyadu ziyadu ɗin kuma ya karɓo daga mukera tibni shubata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato malamai da yawa suka ce da imam malik ya ce min waladil mugera tibni shubata ɗimuwa ce abinda zai ce da min mawalil mugila ibn shubata wato suna daga cikin bararru barori ne na gidan mugila ɗan shubata amma ba ya'ya ba ne na ciki haka wato aka ciro wato daga abu hatim haka aka ciro daga abu hatimin razi haka aka ciro ma daga imami shafi'i radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mujira tun ushuba ce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi don biyan bukatarsa a yakin tabuka yakin da yake aka yi a hijira ta tara wato shekara ta tara daga hijira a watan rajab wadda wannan yaki ita ce karshen yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa gare ta da kansa shi ya bayana daga mu'jizar qur'ani da sannan aka ce da munafukai fa kullan ta harju madiya abada ce ne da su ai ba za ku sake fita tare da ni ba har abada ba za ku sake fita tare da ni ba har abada sai ko wannan ya zama ita ce karshen yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa gare ta to ƙarin mujera to mujera yake sai na tafi da ruwa tare da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo sai na zuba ruwan gare shi ya wanke fuskarsa sannan ya tafi don ya fidda hannayensa daga hannun jibbarsa bai sami ikon fito da hannayen nasa ta hannun jubbar ba saboda kuncin wato hannun jibbar hannun jibbar yana da kunci ya nemi ya ja shi sama sai ya ki jayuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da hannun nasa daga karkashin jubbar ya fito da su ta ƙasa ya wanke hannayensa ya shafi kansa ya shafa kuma bisa hufofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo alhali Abdurrahman ibn Auf ya ne musulmanci ya riga ya yi sallah raka'a ɗaya da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a wadda ta saura gare su da mutane suka ga haka gashi an fara sallah sai bayan da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka firgita yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama raka'ar da aka fere masa sai ya ce da su yanda kuka yi dinnan kun kyauta da ba ku ce za ku tsaya lalle jira na ba sai na zo kuka mai da hankali ya zama kun yi sallah to haka din da kuka yi yayi daidai yayin yayi daidai to da wato ubaidul lafiya ya hamin hadisi ya tarbo daga imam malik wato an ruwaito daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani annabi da aka taɓa yi ya zamo har a karɓararsa bai sallah bayan wani daga al'ummarsa ba duk annabawan da ake to akan samu sun yi sallah bayan wani daga cikin al'ummarsu ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shi ya yi sallah bayan abdurrahman ibn auf kuma wasu ruwayoyin suna nuna cewa ya yi sallah ma bayan sayyidina abi bakar ya yi sallah bayan sayyidina abi bakar to wa haddathani ubaydullah shamin hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u وعبد الله da kuma abdullah ibn dinari أنهما cewa su biyun sun ba shi labari أن عبد الله cewa abdullah ibn umara بن الكوفة ya zo kufa عن أبي وقاص wajen sa'ad ibn abi waqqas sannan shi sa'ad ibn abi waqqas shine gwamnan kufa shine sarkin kufa a sannan فرآه عبد الله da ibn umara ya ga sa'ad ibn abi waqqas yana shafa musu hukufi فأقام عليه sai ya ga cewa kamar haka ba daidai ne yake ba فقال له illa iyaka sa'ad gaba yake da shi nesa tunda sa'ad yana cikin manyan sahabbai na farko farko yana cikin asharatul mubashsharuna bil jannati And, amma shi ma ko abdullahi bin umara sai zamo Allah ya hore masa ilimi daga baya duk da cewa shekarunsa ba su kai ba to sai sa'ad ya ce da shi
فالأباك idza kadimta alaihi in ka koma gida ka tambayi mahaifinka ka ji daidai ne ai shafar ta hufi koko ba daidai ne ba فقدم عبد الله sai abdullahi ya komo gida abdullahi bin umar ya komo gida
فنسي أن يقال sai ya mance ya tambayi sayyidina umar daga wannan magana ta shafa rusa hufi فقال لي har وقال sai da sa'adu ya zo madina فقال sai ya ce da abdullahi bin umar أرسلت ka tambayi mahaifin naka ko game da maganar shafar rusa hufin فقال لا sai Abdullahi Umar ya ce a'a ban tambaye shi ba a فقال sannan sai Sayyidina a sai Abdullahi Umar ya tambaye Sayyidina Umar فقال عمر sai Sayyidina Umar ya ce da shi
إذا دخلت للبيت za a da halkar zulaika فأنت إليه idan ka shigar da kafafunka a cikin hukufi وما دام alhali suna tsarkaka عليه ya halatta kai shafa a kansu daidai ne kai shafa a kansu ba laifi قال عبد الله Abdullahi Umar ya ce وإن جاء أبنائي وغيري ko da bayan na shigar da kafafun nawa hufi na je bayan gida na yi tsuguno duk da haka in na zo in ne alwala na iya shafa bisa hufi shine ko da ɗayanmu ya je tsuguno ya yi shafa bisa hufi sai sai na umar yake kwarai kuwa وإن جاء ko da ɗayanku ya je bayan gida ko da ɗayanku ya yi tsuguno ya yi alwala to ya yi shafa bisa hufi
وحدثني Ubaidullah Shamin Hadisi ya karɓo daga Imam Malik عن نافع shi kuma ya karɓi daga inafi'u أن عبد الله cewa abdullahi umara قال في السوق ya yi bawali wata rana yana kasuwa ثم تولى sai ya yi alwala ya wanke fuskarsa da hannayensa ya shafi kansa sannan aka yi kiransa don jan- don wata janaza don yi mata sallah bayan ya shiga masallaci sai ya shafa bisa hukufinsa da sannan ya yi mata sallah ba tare da ya ce sai ya fito da kafafun nasa ya wanke ba Ubaidullah Shamin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ruqaysh cewa shi Sa'idu ya ce, na ga ana sauna balikin ya je wajen Uba, ya yi bawali, sannan aka kawo masa waro da ruwan alwala, ya yi alwala, ya wanke fuskarsa, ya wanke hannayensa har zuwa gwiwar hannu, ya shafi kansa, ya shafa bisa hukufi. sannan ya zo masallaci ya yi sallah ya haya ce ya sa wato hadisan dai da suka zo bisa shafa bisa huffi sun kai matsayin tawaturi sun kai eh, tawaturi Ah, wato yanda jalaluddin suyudi yake faɗa alfiyarsa ta hadisi hamsun wasa hukuna rawau man kazaba wa minhum al-ashratu summa intasaba lahu hadithul hauri آه، واليدين وال- آه، والحول والمس على الخفين والحول والمس على الخفين maganar cewa manzanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa musu hufi hadisai ne wanda yake sun kai tawatur Ah, hadisai ne mutawatirai shi yasa gaba ɗayan ahalus sunnati suka yi riko da cewa a yi shafa musu hufi a shi'awa rafiriyawa su ne aka ruwaito daga gare su kore shafa rusa ya zama gaba ɗaya wa'annan hadisan ba su yi aiki da su ba amma kuma a maimakon haka sai suka fito da wata banna shine su ce kafar shafa kawai za su yi a kanta wanda ba cewa aka yi ai shafa a kanta ba dalilai da yawa sun ayyana cewa ai wa wanke ta ake wankewa ake yadda shawla ta fure yake faɗa alfetul usuli wato na rudduhu bi amalin sahaba fanta suluhum allama na ida ba wanda yake da aka ce wasu bil usikum wa arjulakum ba ilal ka'abaini yace ai arjulu abin adabtawa ne bisa ru'usu cewa su ma an kafafu za a shafa ne a kansa a kansu to za mu yi raddin wannan fahimta tasa da cewa gaba ɗaya sahabbai wato ba wanda aka ruwaito daga gare shi ko guri ɗaya cewa ya yi alwala ya shafa bisa kafafunsa in dai ba a cikin hufi suke ba a ruwaito kan sahabbai sun yi shafa bisa hufi amma haka kawai kafafun mutum ba suna cikin hufi ba ya ce zai shafa a kansu to wannan ba a ruwaito ba daga ɗaya daga cikin sahabban manzan shi yasa ko da ma ta fuskar larabci haka mai yiwuwa ne to amma tun daga fassarar da baki ɗayan sahabbai suka yi riko da ita ai ya zame mana wajibi mu riko da ita ba dama wannan abin da yake mai yiwuwa ta fuskar larabci mu ce za mu ɗauka wajibi ne a gane dan nassi ya zo wanda yake in an tsaya ta tsagwaron larabci za ta yi ga wannan ma'anar ga wannan ma'anar duk ɗaya ne to amma sai zamo an ruwaito cewa sahabbai gaba ɗayansu da tagi ai wanda ake isna da su dukka akan wanda suka ɗauka to mu na daga baya ya zame mana wajibi ni aiki da wannan fassarar tasu kada mu ce ai za mu ɗauki wannan tsotso gorin larabcin mu ce ai za za mu arami ya fa mu ce ai haka din ma mai yiwuwa ne eh aikin da dai ta suka larabci haka mai yiwuwa ne mu ce ai za mu aro wannan sai yasa ba daidai bane man jawazal masal yake mali wato firati kal hadidi an jibali na ruduhu bi amali sahaba faga suluhum allama na ijaba to ya haya ce an taɓa imam malik daga wani mutum da ya yi alwala irin alwalar da ake in za a yi sallah sannan ya sa hukufinsa sannan ya bawali sannan ya cire su sannan ya dawo da su zuwa kafafunsa daidai ne sai ya sake alwala sai ya ce abinda ake bukata daga gare shi shine cire hukufin ya wanke kafafunsa wato ya zo alwala a wannan halin dole sai ya yi wanke kafafun nasa saboda ba haka kawai ake sa hukufin a shafa a kansu ba jahir dai wanda yake da damar a ce ya yi shafa bisa hukufi shine wanda ya shigar da kafafunsa a cikin hukufin alhali suna tsarkaka da tsarki ko na alwala ba na taimama ba in tsarkin taimama ne wannan bai wadatar ba amma wanda ya shigar da kafafunsa a cikin hukufi alhali kafafun ba sun suna tsarkaka ba tsarki na alwala to wannan kada ya ce zai shafa bisa hukufi yasa malaman fikihu a kasar imam malik radiyallahu ta'ala da suke cewa sharuɗan shafa bisa hufi guda goma ne akwai sharuɗa biyar na shi mai shafar akwai sharuɗa biyar na shi hufin da za a yi shafa a kansa sharuɗa biyar na shi mai shafar shi ne ya zamo yana da tsarki sharadi na farko sharadi na biyu ya zamo tsarkin nan na alwala ne na ruwa ne sharaɗi na uku ya zamo tsarkin nasa ya cika ma'ana ya zamo sai da ya gama alwalar sarai ba abin da ya rage alwalar sannan ya sa hukumin guda biyu amma da a ce zai alwala ya wanke kafarsa ta dama tun kafin ya wanke tagun sai ya sa hufi sannan ya wanke tagun ya sa hufi to wannan bai da damar ya shafa musu hukun sai ya cire wanda ya fara sawan ya sa su gaba daya wa bayan cika alwala sannan ne yake da dama wato a cikin shafa bisa hufi sannan sharadi na hudu ya zamo bai sanya shi don nuna isa ba kada ya zamo ya sanya hukun don ya nuna cewa shi da yana da shi a'a ya sa shi ne don yana bukatar sawa sharadi na biyar ya zamo wato ba mai sabo ba ne da sa hukun ko ko mai sabo da tafiyarsa mai sabo da sa hukun kamar muhurimi wanda gasan ba zai ga takalmin da yake faɗi zai sa amma da gangan sai ya sa hurfi to wannan ya saba Allah don cewa kai muhurimi ya sa rasan ba zai matukar ya same su shi ko gashi ya samu din ya fi sawa to wannan ba ya saba haka nan ma in ya zamo mai sabo ne da tafiyarsa kamar mai gudun iyaye ko gudun jambawa a sharuɗa biyar kuwa na shi kansa hukun ne shi ne ya zamo daga fata fatar kuma ta zamo wadda take tsantsarka ya zamo kuma wato an dokance ta ya zamo wato dokanta ta aka yi wato ba lillikawa aka yi kawai ba a'a an yi ta ne kamar yadda dokawa suke yin takalmi an ɗinke ta sosai ta zama cikakken takalmi eh, sannan kuma ya zamo wato bai masa yalwa ba yanda tafiya da shi ba zai masa inkani ba ko ya masa kunci kwarai yanda zai zama in an yana tafiya za a gane cewa akwai wani abu da ke damunsa to wannan ba ya yi wato shafa a kansa ba sharadi na biyar ya zamo ya suturce mahallin farilla wasa tara mahallin farilla shi yasa a kamar a ce za a yi shafa bisa duk wani abu wanda yake huffi ko kama da huffi amma wanda ba da fata aka yi shi ba wannan ba daidai ba ne ketare mahallin ruhusa ne shafa bisa huffin nan ruhusa ce a malamai da yawa musamman a masabar imam malik sun tafi akan cewa ba a yin kiyasi a ruhusa ba a yin kiyasi a ruhusa yanzu misali tafiya ita ta jawo aka yi rubuta ba matafiyi yi sallah raka'a biyu a maimakon raka'a hudu to wani yana gida sai rashin lafiya ta same shi sai wani ya ce yau ai wahalar da zai yi ko wahalar da yake fama da ita da rashin lafiyar nan ta kai wahalar matafiyi ko kusan ta wannan gaskiya ne to amma akwai ɗaya daga cikin musulmi da a nan dan bai da lafiya ya sallah raka'a biyu har wanda yake ya sallah raka'a biyu abin da aka ce shi ne idan tsayuwa kawai za ta wahal da shi to ya yi a zaune idan zai wahala a tsaye to ya ke yi a zaune amma ba shi aka ya halatta ya raka'a biyu ba saboda me ba a yin kiyasi a rukusa ba wanda yake ya sallar raka'a biyu saboda to duba wahala ba ce duba duba wahala ba ce da tafiyar da wannan rashin lafiyar ko wannan rashin lafiyar ma ba ta fi tsanani ba ba ta fi wahala ba fiye da tafiyar inda ta iya zama tafiyar da yake ma cikin ni'ima ne cikin jin daɗi amma dai tare da haka aka ce a wannan halin an masa rukusa ya sallah raka'a biyu sunna ce ma gare shi ya riko da wannan rukusa amma lafiya ba za ta sabauta masa haka shi yasa wato a daina cewa za a abin akan addini ga tsarin da addini ya zo da shi haka kawai don son zuciya don a nuna cewa ai malamai sun yi kuskure ko fahimtar su bata kai ba ga wani ya zo da wata fahimta ta a ce za a keta tsari na addini ba daidai ba to da ya ce imam malik an tambaye haya ce an tambaye imam malik daga mutumin da ya alwala da ya alwala alhali ga hukukunsa a kafafunsa sai mantuwa bai shafa ba sa hukukun ba har sai da ya zamo alwalarsa ta bushe ruwan alwalar ya gama bushewa a gabarsa har sai da ya sallah sannan ya tuna sai imam malik ya ce abin da ake nema daga gare shi sanda duk ya tuna sai ya maza ya shafa bisa hukumin ya sake wannan sallar da ba sai ya sake alwalar ba saboda nan muwalati ya fare gare shi kenan ko da an tafi bisa cewa muwalati wajiba ce to ai an faɗa cewa in zakara wa kadara idan ya tuna kuma ya zamo ya sami iko idan ya zamo bai tuna ba to wannan koyaushe ya tuna sai ya karasa alwalarsa yasa kamar wannan kenan wato na eh eh zai tayi ko ba lokacin da ya fita ba zai sake sallah ko lokacin ya fita ala kulli halin tunda alwalarsa ba cikakkiya ba ce tunda eh, wanke ko shafa bisa kafa shi yasa alwalar ba ba cikakkiya ba ce to an tambayi imam malik daga wani mutum da ya wanke kafafunsa sannan ya sa hufofinsa sannan bayan ya sa hukun ya karasa alwalarsa sai ya ce a ya cire hukofin nasa sannan ya alwala ya wanke kafafunsa sannan ya sa wato hukofin a kafafun sannan ya shafa a kai shi ya sa alwalar dole sai ta zama cikakkiya kuma ba wadda take an aka so a cikinta ba Eh, ko aka sa hukun kafin cikar alwala kamar a nan kaga shi ya sa hukun ne kafin alwala a cikar to yanda ake yi wajen shafa musu hukufi kuma da shanun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shanun urwata cewa shi ya ga mahaifinsa umar ibn zubairi ɗaya daga cikin fuka wanda shehu tun zubairi ya yi wa fati hijira ta tasirin da hudu yana yin shafa bisa hukufi ya ce warwardu ya kasance baya yin daɗi in yi shafa bisa hukufi bisa cewa ya shafi samansu baya cewa sai ya shafi kasansu shafar yana takaita ta bisa saman kawai shi yasa ashe kenan shafar saman shi ne farilla shafar kasan ba lalle ba ne an so ne an so ne wannan ya yi daidai da hadisin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda shi imam malik bai ruwaito shi a muwatsa ba wanda sayyidina ali yake cewa da addini ana bin zarar fahimta ne da sai a ce kasan hufi shi ya fi kamata a shafe shi fiye da saman hufin tunda kasar ne ke gamuwa da daura amma yake hakika na ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ya shafi saman hukunsa shi yasa kamar a masarar imam malik sun karfafa shafa kasan hukun amma dai sun nuna cewa in me shafa bisa hukun ya bar shafar kasan hukun to wannan zai sake sallah ne a wadace amma in ya bar shafar saman hukun to zai sake sallah har abada bari ma akwai ruwa daga gare su ta cewa dan ya bar shafa kasan koko wannan ba sake sallah a kansa ko da a wakaci matukar da ya shafi saman koko matukar ya shafi saman koko to ga wannan hadisi makaduri wanda aka ruwaito daga uwa tun zubair ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kwarai ya ya nuna haka din yake to Ubaidullah Shamin hadisi ya karbi daga Imam Malik cewa shi Imam Malik ya tambayi Ibn Shahari Zuhuri daga siffar shafa bisa hufi. Ya tambaye shi daga shafa bisa hufi ya ake yin sa. Sai Ibn Shaharin ya shigar da ɗaya daga kafa hannayensa ƙarƙashin hufin ya sanya ɗaya kuma burbushin hukun sannan ya taho da su har ya kawo ƙarshen wajen da ake bukatar shafa ya hayace imam malik ya ce maganar nan da aka ruwaito daga ibn shaharin shine mafi soyuwar abin da na ji zuwa gare ni a cikin yadda ake shafa bisa hofi cewa za a shafi saman da kasan gaba daya su malikawa wannan siffar da shi ibn shahadin ya nuna ita ce ta samu karfi wajen su illa iyaka waccan ruwayar ita ma sun aiki da ita suka ce wato shafar saman hufin shine kenan mai shafarilla to abin da ya zo game da habu mutum yana sallah haƙo ya zo masa menene hukuncinsa حدثني يحيى عن مالك wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u أن عبد ya الله ɗan umara كان إذا ya kasance idan haɓo ya zo masa yana sallah انصرف sai ya fita ya je فتوضأ ya wanke haɓan ثم رجع sannan ya dawo قبل ya ما gini a bisa abin da ya riga ya sallata ولم يتكلم banda ya fita don ya wanke haɓan baya magana baya magana shi yasa aka ce kenan shi wanda haɓo ya zo masa in dai haɓa wanda ba za ta yiwu a ce ya ɗore ya ci gaba da sallar tasa ba ne tare da haɓa to sai ya fita amma ya fita alfarmar sallah na gare shi Ah, ya zamo bai ta- ya- in ya je hanyoyin ke haɓar da sharaɗin bai taka najasa ba bai zance ba bai ketare mafi kusancin waje ba inda za ta yi wa wanke haɓar to in ya dawo sai ya karasa sallarsa ba sai ya koma ya faro ta tun farko ba to na alaikum salam na eh eh a ko da a bayan liman yake ko da a bayan liman yake idan a shi kenan abin da yake kansa in ya dawo sai a ce da idan dacen da shi aka fara sallah to yanzu bina'i ne kawai ya kama shi shi ne abin da ba a yi dinnan da shi ba sai ya zo da shi idan kuma daman ba da shi aka fara sallah ba to aka ce sai ya fara bina'i shi ne wannan abin da ya huce shi sanda ya tafi wanke haɓan nan shi zai fara ramawa sannan kuma sai ya kawo abin da aka tsere masa a farko shi ne wa izar jama'a bina'un wa qara'un li ra'ifin aka ce kaddamar bina'a alal qara'i wa jalasa fi saniyatil imani ko fi rabi'atil imani wa illam takun saniyatahu to
ولم يتكلم وفضل ولم يتكلم in ya ji ne a da shi wato bai magana ba san da ya tafi wanke haɓar وحدثني wannan ta mun hadisi ya karbo daga imam malik أنه بلغه cewa labari ya isa masa عبد الله بن عباس cewa sayyidina dan abbasin كان يرى ya kasance haɓo yakan zo masa yana sallah إحدى ya fita حديث الجو ya wanke jinin haɓan alhu daga gare shi ثم رجوع sannan ya قال dawo لي ya gine masa abin da ya riga ya sallata ba sai ya sake sallah daga farko ba
وحدثني to wata lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik عن يزيد بن ya kafa daga yazid ibn abdullah ibn qusay al-laythi أنه رأى cewa shi ya ga sa'id ibn al-musayyibi عطاء haƙo ya zo masa وهو يسلم alhali yana sallah haƙo ya zo masa sannan yana sallah فأتاه ابنة أم سلمة sai ya shiga rumfar ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama فوجئ له aka kawo masa ruwa فقال ya wanke wannan haɓar ثم رجع sannan ya komo cikin masallaci ya karasa abin da ya fara na daga sallah bai koma ya ɗauko sallar tun farko ba a a ɗorawa ya العمل في من غلبه الدم yayi من أو رأته yanda za a dangane da wanda jini ya fi ƙarfinsa wato na jinin na haɓo ne ko na miki ko na miki ne حدثني يحيى بن مالك ubaidullah shan hadisi ya karɓo daga imam malik عن هشام بن ya karɓo daga shamim ibn urwata عن علي ya karbo daga mahaifinsa
أن المسور بن معلمة cewa niswa rubnu maharamata أخبره ya ba shi labari أنه دخل على cewa shi ya shiga wajen sayyidina umar ibn al-hattabi a daren da aka yi wa sayyidina umar rauni aka soke shi a jiki sukan da ya jawo mutuwarsa طائفة وطائفة عمر ya tashi sayyidina umar don sallah asuba فقال عمر sai sayyidina umar ya ce "Eh, daidai ne koyan da ka zo ka faɗa min lokacin sallah yayi ولا حجة في الإسلام ba rabo a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah wanda bai sallah ba to ya tabbata shi ba musulmi ba ne hakika shi ba musulmi ba ne فصلى عمر sai da na umar ya sallah a haka ga mikin وجرهه يصحب الدم يصحب دما alhali mikin nasa yana ta zubar da jini yana ta zubar da jini yana bubbugar da jini
وحدثني عن ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik أن يعلى بن سعيد ya karbo daga yahya ibn sa'id أن سعيد بن المسيب cewa sa'id ibn al-musayyibi قال ya ce ما ترى نسيبا غلبه الدم me kuke gani game da wanda jini ya rinjaye shi jinin na haɓo فلم ينقل ya ki ɗauke masa ya ki ɗaukewa daga gare shi قال مالك imam malik ya ce قال يا sai ya hamdu sa'idi ya ce ثم قال سيد بن يونس sai sa'idu bin sa'idi ya ce على أمي da ra'asihi ina ganin cewa in ya zo a maimakon ya sujjada don kada ya ɓata shimfiɗar masallaci sai ya ringa nuni da kansa nuni in ya zama wato jinin nasa wato sa'ili ne eh, me- mai kwararowa ne eh, ba ƙadiri ba in ƙadiri ne wannan yana jin tsoron ɓata shimfiɗar masallaci ya zane masa wajibi ya fita daga masallacin shi yasa malamai suke cewa shi jini na haɓo iri uku ne akwai rashidi wanda tsatsafowa kawai zai amma ba zai kwararo ba ba zai ɗigo ba za a zabe ga shi ya tsatsafo a hanci amma bai kwararo ba bai zubo ba to wannan kawai aka ce ai ne sallah sai ya ci gaba da sallar tasa kawai a wannan hali in ma ya yawaita to fatalahu bi anamili yusrabu sai ya sa yatsun hannunsa na hagun ya shafe shi a ya zamo ya yawaita magare shi akwai kuma wanda yake sa'iri wanda shi ba ɗigowa yake ba amma kwararowa yake kwararowa yake to shine wannan aka ce in ya zo sujada sai ya nuni in dai bai yawaita ba yanda har zai zamo ya ɓata shimfiɗan masallaci to in ya zo sujada sai ya nuni akwai wanda yake kadiri wanda shi ɗigowa yake to wannan in ya nunin ma zai bayi zuwa cewa ya ɓata shimfiɗan masallaci shi yasa haƙƙinsa kenan sai ya zamo ya yanke sallar tasa ya je ya wanke jini to قال يا ya haya ce قال مالك imam malik ya ce ذلك أهم ما سمعت إليه.
wannan amsa da aka ruwaito cewa sa'id ibn musayyib ya bayar ita ce maganar da ta fi soyuwa zuwa gare ni a cikin wannan matsala
عملت الرؤاة to yin aiki a cikin habu a wasu nusohin yakan gabatar da wannan babin bisa babin da aka gama karantawa amma a wasu nusohin babin ya zo ne daga baya to والدليل على ubaidullah ta min hadisi ya karo daga imam malik عبد الرحمن بن عوف ya karbo daga abdurrahman abdurrahman ibn harba nasar aslami أنه قال cewa abdurrahman ibn harba nasa ya ce رأيت سيد na ga sa'id ibn al-musayyabi haƙo na samunsa خارج من jini ya fito daga gare shi الساعة الرؤاتان har yatsunsa ta kwaɗe da jini عند خارج منها wanda yake fitowa daga hancinsa ثم يسلم ya sallah haka ba tare da ya sake alwala ba ashe haƙo baya warware alwala akan wannan mafi yawa daga sahabbai da tabi'ai duk suke a haka nan daga shagabannin mazhabobi kamar malikawa da hanafiyawa amma hanafiyawa su sun tafi zuwa cewa fitowar haƙo na warware alwala to وحدثني عن مالك wannan ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن عبد الرحمن بن عوف ya karbo daga abdurrahman ibn al-mujaddid أنه رأى سالم بن عبد الله cewa shi ya ga salim ibn abdullahi خارج من yana fita a jini na fitowa daga hancinsa الساعة الرؤاتان har yatsunsa ta kwaɗe da jinin ثم يسلم sannan ya ringa tirke shi da yatsun nasa ثم يسلم ya sallah wala taurau ba tare da ya sake alwala ba wato irin wannan shi ake kira jinin da yake rashi wanda yake tsatsafowa yake ba kwararowa yake ba ba kuma dugowa yake ba to eh, sun kwana na babu loro min almazi ya saboda a abin da ya sa saboda ta yi ki daukewa in ka ce ma yanzu za ka yi sallar da shi ba to kuma ya ki daukewa ya za ka yi da shi kenan eh ya za ka yi da shi kenan kaga wajibi ne a yi sallah a cikin lokaci to wannan ne yasa aka ce a yi sallar haka wato an yi rangwame an yi rangwame gabawa a a shi saboda tsoron cewa ai ta yi ba da ba zai dauke din ba ya ki daukewa har karshen lokaci to to bismillahir rahmanir rahim